أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتف وعلى آله وصحبه والتابعين المنهج إلى يوم الدين آه، زام فار دوبا رسالة إمام الشافعي رضي الله تعالى عنه نا كفانا هم؟ نا to to hikira ta goma sha bakwai fa zakara Allah li nabihi jawaban min jawabi ba'ri man abada gairahu min hadha sin ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambata wa annabinsa amsa daga irin amsoshin da wa'ansu a cikin wanda suka bauta wani Allah suke bayarwa daga irin wannan kungiyar ko wannan tsarin fata jalla sadahu anhum qawluh ubangiji yabansa ya girmama ya kaito daga gare su fadin su da suke cewa inna wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun cewa hakika su sun samu magabatan su sun sami iyayensu akan wani tsari kuma ba makawa su dinnan sai sun koyi da iyayen nasu ba za su taba barin abin da iyayen nasu suke kai ba wanda ko da bata ne yadda aka ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗa musu ku yanzu za ku ce sai ku ci gaba da bin abin da kuka samu mahaifanku a kai ko da abin da na kawo muku ya fi shirya daga naku qul awalau ji'tukum bi ahadin mimma wajadtum alayhi aba'akum qalu inna bi kullin kafirun da suka ce gaba ɗaya ma ba mu yadda ba wa ka tabaraka wa ta'ala wannan ummatin ta wannan ayar tana nufin addini ummatu takan zo da ma'anoni daban-daban yadda za a ga mai ashiriniya ya kawo ko a kaftu alaihi ummatan ba da ummatin nan ummatan yana nufin zamani ba ko kuma ummatu wanda yake nufin addini haka na akwai ummatu mai nufin al'umma wa haka tabaraka ta'ala an ubangiji tabaraka ta'ala ya hakaito daga kafirai cewa sun ce da junansu wato kafiran annabi Nuhu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wuddan wa la suwa'an wa la yagusa wa yaquqa wa nasra suna cewa da junansu kar ku yadda ku bar gumakan da kuke bautawa ba ku ba cewa za ku bar gunkin wadda da kuke bautawa ko gunkin suwawa da kuke bautawa ko gunkin yagusu ko gunkin yaququ ko gunkin nasaru duk wannan gumaka ne na mutanen annabi Nuhu suke faɗa wa junansu kan ku yadda a ce kun bar wannan wa kad arabu kasira haƙiƙa kan sun ɓadda da yawa wannan gumakan sun ɓadda da yawa daga bayan Allah wa qala tabaraka wa ta'ala bangi tabaraka wa ta'ala yace واذكر في كتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا سمع ولا بصر ولا غني عنك شيئا كأنبتي لا بارن النبي ابراهيم على نبينا وعليه الصلاه والسلام في القران hakika annabi ibrahim ya kasance mai yawan gaskiya ne annabi ne na allah tunda yadda ya ce ga mahaifinsa ya baba me yasa kake bautawa abinda ba ji yake ba ba gani yake ba ba kuma zai iya amfanan ma kome ba da yawa daga malamai sun ce wannan ba wai mahaifinsa ne hakika ba a'a amminsa ne wa qala ubangi tabaraka wa ta'ala ce wa tulu alaihim naba'a ibrahim in qala bi wa qawmihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fa nazallu laha akibin قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون ككرنتا musu labarin annabi Ibrahim lokacin da yace da yace da babansa yace da mutanansa kuma me kuke bautawa menene abin da kuke bautawa sai mutanen na suka ce da shi ai mu abin da kuke bautawa gumaka ne muna lizimtar bautarsu muna zamowa masu lizimtar bautarsu sai annabi ibrahim ya tambaye su ya ce kai gumakan nan da kuke bautawa da za ku yi kiransu za su je ku kuwa ko akwai wani amfani da suke muku ko akwai wata cutarwa da za su iya yi gare ku in ba ku bauta musu ba a sai suka ce a abin da ya sa kawai sun samu magabatansu su ne kalu wajen da abana laha akibi kala faraitum ma kuntum ta'budun antum وما تعبدون أنتم آباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين أيني إن فتا muku duk abin da kuke bauta da ku da magabatan naku to ni gaba nake da su ni wanda yake nawa ubangijin halitta wanda halice ni shi zai tsora na akan daidai wa qala fi jama'ati ubangiji ya faɗa a cikin jama'ar waɗanda suke kafirai yuzakkiruhum min ni'amihi yana tunatar da su ni'imomi bayan sun musulunta wa yuhbiruhum ralalatahum ammatan yana ba su labari da cewa da can fa gaba ɗaya suna kan ɓata ne wa mannahu ala man amana minhu da cewa Allah ya yi baiwa babba na duk wanda ya samu ya imani a cikinsu wanda duk ya imani a rayuwa ai Allah ya masa baiwa baiwar da ba kamata domin ko da imani ne ake tsira daga azaba madawwamiya a waskuru ni'matallahi alaikum ubangiji ya ce ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku iskuntum a'da iskuntum a'da domin da can kuna makiya fa allafa baina qulubikum amma ubangiji ya hada tsakanin zukatanku kuka daina wannan gaba ba asbatin min ni'mati iwana kuka zama kuna ƴan uwan juna wanda wannan ni'ima ce Allah ya yi muku wa kullu ala shafa hurratin minan nari fa anqadhakum minha da kuna dab da fadawa rami na wuta kuna kan gefen ramin wuta amma Allah ya tsamo ku daga wutar kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tahtadun irin wannan bayani haka koyaushe ubangiji yake bayyana muku ayoyinsa ko dai ku kwa gane shari'a ku bi ta kala yace wato shi shafi'i yace tsakanin kaura in qazi iya muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahal kubrin da can larabawa sun kasance ma'abuta bin kafirci ne kafin a ce an tsamo su da aiko manzon Allah kafin Allah subhanahu wata'ala ya tsamo su da aiko musu annabi sallallahu alaihi wasallam fi tafarruqin wasu ma a watsa wasu da haɗuwarsu in sun watsa akan kafirci ne in sun haɗu ba akan kafirci ne yadda umu azamul umur al-kufru billah mafi girman lamura shi ke haɗa su shine kafircewa da Allah wato mafi girman lamura a muni nan ba abin da yake yafi muni irin kafircewa da Allah wabta da umalan ya zan bihilla da karkirar abin da Allah bai izini a cikinsa ba ta'ala Allahu amma ya ƙulu na uluwan kabila ubangiji ya ɗaukaka daga duk abin da suke faɗa ɗaukaka mai girma la ilaha gairu ba wanda yake ya cancanci a ce za a bauta masa in ba Allah ba wasu subhanahu wa bihamdi ubangiji tsarkakakke ne tare da yabansa duk wata ni'ima daga gare shi ne ba waɗanda za a yi kuma wata tawaya ta riske shi rabbu kulli shay'in ko rabba kulli shay'in wa haliku rabbu kulli shay'in wa haliku ubangijin kowane abu shi ke tafi da komai shi ya halici komai man hayya minhum kama wasafa halahu hayyan wanda ya rayu a cikinsu fa kama wasafa halahu kamar da ubangiji ya yasfanta halinsa ne hayyan cewa rayayye ne amilan ƙa'ilan bisa haɗe rabbihi yana mai aiki yana mai faɗin abin da zai shafa saba wa ubangiji muzla da min ma'asiyati wato da halin larabawa kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama koyaushe kowa a cikin su yana aiki ne yana faɗin abin da zai saba wa Allah yana ƙara saban Allah shine muzda da min ma'asiyati yana ƙara saban Allah wa mata wanda kuma yanta a cikin su fa kama wasafa qawluhu wa amalan kamar da ubangiji ya faɗin faɗinsa ne da aikinsa asara ila azabi zai koma ga azabar Allah falan ma falagan kitabu ajala yayin da lokacin da Allah ya ɗiba da zama bisa wannan kafircin ya kai ƙarshensa fa haƙƙa qara'ullahi ya zama hukuncin Allah ya cancanta ya tabbata bi sari dinihi lazi tsafa da bayyana addinin Allah wanda ubangiji ya zaɓa ba a dasta ilahi ma'asiyatihi allati lam yara bayan da can saban Allah ke da ɗaukaka a rayuwar duniya saban Allah da Allah bai yadda da ita ba bata abuwa ba samawa ce to sai ubangiji ya buɗe ƙofofin sammansa bi rahmatihi da rahamarsa kama lam yazal ya jari fi sabiqi ilmihi inda nuzul qara'ihi fi qurun khaliyat qara'u kamar da hukuncin ubangiji bai gushe ba yana gudana a cikin hukuncin da ya riga ya yi kuwa a magabacin saninsa yayin saukar abin da ya kaddara a cikin al'ummun da suka gabata damar a can baya ma idan bata ya kai bata to Allah yakan aiko manzo wanda zai dora bayi akan shari'a duk wanda ya amsa kiransa bayan da wuta baraka wa ta'ala ya kun domin bangi tabaraka wa ta'ala yana cewa kana nasu ummatan wahidata da can mutane suna kan tsarin addini ɗaya ne sai kuma suka samu saɓani wasu suka rike tsarin da suke kai tsarin addini na bauta wa Allah kaɗai ta Allah amma wasu suka shigo da wasu addinan daban-daban na bauta wa wani Allah to wannan ne yasa fa ba asallahu nabiyina Allah ya ka aiko annabawa mubashirina wa munzir dan sai albishir ga duk wanda ya imani da abin da suka zo da shi da cewa kyakkyawan sakamako na jiransa a gurin Allah suna maga- masu gargaɗin duk wanda yake ya juya wa abin da suka zo da shi baya cewa azaba tana nan tana jiransa a wajen Allah fakana khairatul mustafa li wahayhi sai zaɓaɓɓen bayi na Allah wanda Allah ya zaɓe shi don ba shi aike almuntahabu lirsalati wanda aka fifita aka zaɓa don ba da manzanci na Allah almufarralu ala jami'i halqihi wanda aka fifita shi bisa baki ɗayan halitta bi fati rahmatihi ta zama wasa mabuɗi na har- na rahamar Allah wa hatimi nubuwatihi cewa kuma shi ɗin nan ya cika annabta shi yasa wannan kamar wata ishara ce ga salatul fati Na'am.
fatu rahamati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fatu rahama kuma shine hatmun nubuwa wa amma ma ursila bihi a mafi ga- mafi gamawar abin da aka aiko shi da shi murs- aka aiko mursalu wani abin aikowa kamar da tare da shi wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam risalarsa ta fi gamawa daga risalar duk wani manzo da ya gabata al-marfu'u zikruhu ma zikrihi fil ula Uba- manzan da yake an ɗaukaka ambatansa tare da ambatan Ubangiji tun a wannan rayuwa ta duniya. In an ambaci Allah to sai an ambaci manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam. washafi'ul mushaffa'u fil uhura wanda zai ceto a karɓi cetonsa a lahira a farar halƙihi nasa wanda yake mafificin halitta gaba ɗaya shi a kansa a ransa wa azma'uhum li kulli khuluqin rariyahu fi dinin wa dunya mafi tarawar halitta ga dukkan wata ɗabi'a da Allah ya yarda da ita a addini da a duniya wayruhum nasaban wa dara mafificin su a dangantaka ba mai dangantaka kamar ta manzon Allah ba eh, mafificin su a gida ba mai gida ba mai gari kamar garin manzon Allah Muhammadan sai ya zama shine annabi Muhammad wannan Muhammadan din shine labarin kanar da ta gabata a farkon fikira abdahu wa rasuluhu wanda mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah manzon Allah wa arrafana wa halqahu ni'amahu lahassa a ubangiji subhanahu wata'ala ya sanar da mu ya sanar da baki ɗayan halitta irin ni'imomin da ya mana na musamman al'ammatan naf'i fid din wa duniya ni'imomin da yake amfanin su ya sun gama duniya da lahira sun gama addini sun gama duniya faqala ubangiji ya faɗa laqad ja'akum rasulun tabbas manzo ya zo muku min anfusikum daga cikin ku kuwa manzon nan an aiko muku shi ko shine daga cikin ku dan ku fi fahimtar sa eh, saboda daga cikin ku yake azizun alaihi ma anitu wanda duk abin da zai wahal da ku ke damun sa baya son ya ga wani abu ya wahal da ku harisun alaikum mai matukar kwaɗayi ne akan ya ga kun ba da gaskiya ba abin da manzon Allah yake so irin a ce al'umma sun ba da gaskiya sun tsira bil mu'minina ra'ufur rahim mai tausayawa mai jin kai ga mummune wa qala a wata aya kuma ubangiji yace lituzira ummar qura wa man haula ya rasulullah an aiko ma da wannan qur'ani na larabci dan ka gargadi garin da yake shine asali a garuruwa wanda shine makka da kuma waɗanda suke daura da makka wa ummul qura makkatu ummul qura din da aka faɗa a ayan nan ana rufin makka wa fiha qaumuhu jama'ar manzon Allah mutanen manzon Allah su ne ke zaune a Makka su ne Qurayshawa wa qala ubangiji ya faɗa wata ayar wa anzir ashirataka al-aqrabin kai gargadi ga jama'a ka na kusa ka fara gargadin jama'a ka na kusa wa wa qala ubangiji ya faɗa wa innahu la zikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun haqiqa qur'an nan tunatarwa ne gargadi ne gare ka da kuma da baki ɗayan jama'a ka ku tabbata za a tambaye ku daga abin da Qur'ani ya kunsa kun aiki da shi ko ba ku yi ba Na'am.
قال الشافعي إمام الشافعي يتي أخبرنا ابن قيينة عن ابن أبي نجيه عن مجاهد آه، ابن قيينة شي سفيان ابن قيينة إيمان حديثي وتشي ابن قيينة يوفاتي جرات الأليدة تسعين تقص Na'am.
ya riga imami shafi wafati kenan da shekaru shida illa iyaka shi sanda ya wafati yana ɗan shekaru casa'in da ɗaya shi ko imami shafi yana ɗan shekaru hamsin da hudu Ah, yana ɗan shekaru hamsin da hudu shi yasa tsakaninsu akwai wajen shekara arba'in a fi kaulihim a cikin fassara faɗin ubangiji wa innahu la zikrun laka wa liqaumik haƙiƙa qur'anin nan ɗaukaka ne ko tunatarwa ne gare ka da kuma baki ɗayan jama'arka qala mujahid yace yuqal za a yi tambaya min manar rajul shi wannan daga wata ƙabila yake wannan mutum daga wata ƙabila yake fa yuqalu min al-arab a ce ai balarabe ne fa yuqalu min ayyil arab sai a sake tambaya a ce to a cikin larabawan daga wata ƙabila yake fa yuqalu min quraish a ce daga qurayshawa sai a gan shi da girma saboda yana daga ƙabilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala shafi'i imami shafi ya ce wa maƙar mujahid min haza abinda mujahid ya faɗa a fassara ayar nan bayyinun fil ayati a fili yake a wannan ayar mustaganan fihi bi tanzili an tafsir an wadata a cikin sa da ainihin abinda ayar ma ta zo daga a ce sai an tsaya wani dogon tafsiri fa sa jalla sada'uhu qawmuhu wa shiratahu al-aqrabin fi nizara ubangiji yabansa ya girmama ya keɓanci mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'ar samar na kusa a wajen gargadi cewa nufin zura umar qura wa man haulaha wa amma halqa biha ba'da daga baya kuma ubangiji ya gama halitta daga bayan nan da wannan gargadin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suke cewa matsayin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayi uku ne ko hudu da farko manzon Allah an ce ya kiran danginsa na kusa shine ayar suratul shu'ara wa anzir ashira ta kalqarabi sannan daga baya aka ce kiran makka gaba ɗaya ma da duk wanda suke daura da ita aka sautakar da litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fi sannan daga baya aka saukar da ayar da take cewa ya ke dinnan mai gargaɗi ne ga mutane ka faɗa musu dukkan mutane sun shiga cikin gargaɗinka qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a wa rafa bi qur'ani zikra rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya daga ambatan manzon Allah ya ɗaukaka ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da qur'ani thumma hassa qawmahu bin nizarati izma asaw sannan ya keɓance mutanen manzon Allah da gargaɗi lokacin da Ubangiji ya aiko shi faƙala Ubangiji ya ce wa an zar ashira ta kala ƙarfi kai gargaɗi ga jama'a ka na kusa wanda ama ba'au ahalil ilim wasu a cikin malamai sun ce ma'abuta sani bil qur'an da qur'ani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bani a abdi manafi ya ku ’ya'yan abdumanafin abdumanafin kakar manzan Allah na biyu kenan wato shi kakar abdulmuttalib ne abdulmuttalib ɗan hashim hashim ɗan abdumanafin inna Allah ba'asani an unzira ashiratil aqrabin ubangiji ya aiko ni in gargaɗi jama'a ta na farko na kusa mafi kusa ci da ni wa antum ashiratil aqrabuna ko ne jama'a ta mafi kusaci da ni ƙala shafi'i imam shafi ya ce a barar mu iya nasa abin da abin da jihin an mujahid ibnu uyayna ya ba mu labari ya karbo daga ibnu abin da jihin shukuma ya karbo daga mujahidu mujahidu ɗaya daga cikin gaggan tabi'ai masu fassara qur'ani fi qawlihi a cikin faɗin ubangiji wa rafa'ana laka zikrak da wani ya ce mun ɗaukaka ambatanka gare ka ƙala mujahid ya ce la ustaru illa zikirka bai abinda Allah yake nufi cewa ba yanda za a ambaci Allah sai an ambaci manzon Allah tare da shi a wajen tahiyya a wajen ba da gaskiya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yani yana nufin wallahu alam Allah shine masanin zikirahu inda al-imani billah ambatar manzon Allah lokacin da za a ba da gaskiya da Allah kafirin wanda ba musulmi ba da zai shekara miliyan yana ashadu an la ilaha illallah bai ce ashadu anna muhammadar rasulullahi ba bai imani ba bai zan musulmi ba wal azani da yayin kiran sallah wa ya tabi zikrahu inda tilawatul kitabi yana ta ya zamo ana nufin ambatan manzon Allah yayin karanta littafi yayin karanta qur'ani wajen da zaka karanta qur'ani ka ringa duban cewa wannan fa qur'anin da kake karantawa shine wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ga mala'ika Jibrilu haka aka karɓo shi har ya zo gare ka sai ka san matsayin abin da kake karantawa wanda amal bi da yin aiki da duk wani aikin bi duk sanda za ka yi wani aikin bi ya zamo manzan Allah ne a gabanka wani hukufi an ma'asiya da duk sanda za ka bar saɓa wa Allah lokacin duk da zai zamo ka bar saba wa Allah ka dubo manzon Allah ne a gabanka yasa kamar magana wasu shehunan masalan kamar wani shi Ibrahim radiyallahu ta'ala da yake faɗa cewa shi manzan Allah shine sallarsa shine menene ɗinsa wanda wasu suke ganin nauyin magana magana ce tabbatacciya malamai mujtahidai na farko sun faɗi cewa ai musulmi na haƙiƙa haka tsarinsa yake duk sanda zai aikin bi zai zamo yana halartu da manzan Allah cewa ga manzan Allah a gabansa kuma ya manzan Allah aka ce ya yi wannan aikin ne haka nan yadda duk sanda zai hannu daga wani aiki wanda ba daidai ba duk wani aiki na sabo zai ringa dubo ga manzan Allah a gabansa kamar yana faɗa masa daga wajen Allah cewa abin nan sabon Allah ne fa a bashi shi yasa ya bashi da wannan duba yaran da sun tashi fikira ta talatin da tara salatin da shi imami shafi'i ya kawo wanda shi ma dai hujja ce akan wata magana da take wasu kaushi a zuciya alhamdulillah Allah gane da mu Allah ta ka imam shafi da alheri Allah ta ka malaman mu da alheri Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima وعلى آله صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره واقتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين